الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دهدو قوة جماد الآخرة شكرة دبو ليلة ريهود أربعين دهدو هجرة من زنسيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala amin yan wa aje idan ba a sha'afa ba mun gama bayani ne kadai akan ayoyin da malam ya kawo mana na cikin suratul ma'arij wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin su hanyoyin da ya kamata mu bi domin kubuta da tsira daga waɗannan munanan ɗabi'u guda biyu sune aljaza'u wal hala'u wanda a takaicen takaicewa jiya mun yi tarjama su eh mun dan yi tarjama su ba dan ba tafsiri akai ba to shi ne sai malam yace bayan ya gama kawo ayoyin sai yace famanittasafa bi hadhihi sifati wanda duk ya siffanta da waɗannan siffofi da muka ambata tun daga kan allazina hum ala salatihim da'imuna zuwa ƙarshe duk wanda Allah ya mai gaman katar ya datar da shi ya siffanta da waɗannan siffofi at-tis'a guda tara waɗannan siffofi guda tara faqad akhadha بأسباب التخلص من الجزع والهلع مالتي تو حقيقة ياي ركو da sababi na kubuta daga raki da kuma yawan kai kara wajen mutane wa hadhihi sifatu hiya waɗannan sufofi ko da Allah ya kawo su ne malai ce na farko awwalan ta farko al-khushu' fi salat shine samun nutsuwa cikakkiyar nutsuwa ta zuciya a cikin sallah وهو معنى قوله تعالى شيني معنى فدن الله مدوكين سركي دي يتي الذين هم على صلاتهم دائمون قال عقبة ابن عامر ايه daga cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam uqba ibn amir Allah kara masa yarda yace qala ibn kathir ibn kathir nake cewa Uqba ibn Amir ɗaya ne daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To amma kuma faɗin sa qala ibn Kathir ya kasance Uqba yake daga ibn Kathir akwai iskali a ciki. To ban sani ba ko ibn Kathir din ne ya yake to maganar Uqba. Wannan zai fi zama daidai. Yace wa minhu al-ma wa minhu al-ma'u ad-da'im wa huwa as-sakinu ar-rakid. Yace daga allazina hum ala salatihim da'imuna yace abinda ake nufi da da'imuna daga wannan kalmar ne aka samu alma'ud da'im idan aka ce alma'ud da'im shine ruwan da yake tsayayye wanda ba mai gudana ba saniyan siffa ta biyu ada'uz zakah shine bayan da bayar da zakka almafruza wacce take ta wajibi samihatan biha anfusuhum suna bayar da ita zukatansu suna masu yarda da amincewa da zakar da suke bayarwa ba tilas ba ba kuma mutum yana ba da zakarsa baya so ba mutum yana bayarwa yana ji ibada yake biyayya yake ga Allah madaukakin sarki irin wannan zakka ake nufi salisan siffa ta uku at-tasdiqul jazim shine gasgatawa yankakkiya bi yawmil qiyamati da ranar tashin alkiyama dalika at-tasdiqu ad-dafi ila al-amali salih wanda wannan gaskatawar ita za ta tunkuɗa mutum ta tura shi zuwa ya rinka aikata ayyuka na gari kullum idan mutum yana tana cewa akwai ranar da bahaushe ke cewa ranar ƙindillanci ranar da za a zo a titsiye ni a a yi min zubeban ƙwaryata duk abin da na taɓa faɗa ko na aikata ƙarami da babba za a kawo shi a zube a gabana kuma a ɗora a kan mizani a auna to idan mutum yana tuno wannan a ransa zai yi ƙoƙari ya gyara ayyukansa marasa kyau su zamto masu kyau ayyukansa masu kyau kuma zai ƙoƙari ya ƙara musu yawa su ƙara yin yawa domin idan aka tashi auna ma'auni ma'aunin kiyawan ayyukansa su yawa Allah maɗaukin sarki ya ba mu iko rabi'an siffa ta malici alkhawfu wal ishfaqu min azabillahi shine tsoro da firgici da razani daga azabar Allah maɗaukakin sarki mutum ya san cewa akwai wani abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada yana jiran wanda ya saba masa abin da ya tanada kuma shine azaba kamar da yake ta bayani a cikin alkur'ani mai girma wuta da abin da ke cikin wuta da irin azabar da za a yi wa 'yan wuta to a matsayinka na mumini ka karanta wannan kuma ka yarda ka san kuma tabbas idan ka je wa Allah madaukakin sarki ba da abin da yake so ba to irin wancan abin zai same ka to wannan sai ya sa mutum sai ya tsorata sai ya firgita daga wancan azaba da za ta iya samun sa khaufan tsoron da yub'idu sahibahu an kulli ma yughdibu Allah wanda tsoron da zai nesanta shi daga dukkan abin da zai jawo masa fushin Allah madaukakin sarki duk abin da zai fusata Allah madaukakin sarki sai mutum ya kokari ya guje shi wa kullu ma yujibu azabahu wa iqabahu haka nan kuma mutum ya guje daga dukkanin abinda zai wajabta masa azabar Allah madaukakin sarki da hukubarsa khamisan siffa ta biyar hibbul farj anil muharramat shine mutum ya kiyaye farjinsa daga dukkanin abinda shari'a ta hana dukkanin wani abinda kake kasancewa haramun ne ka aikata shi da farjinka to sai ka yi ka guje shi kamar yadda muka kawo misalai jiya duk mun ambace su insha Allah ta'ala sadisan na shida daga cikin siffofin hibdul amanati shine kiyaye amanoni ta Allah madaukakin sarki da ta dan adam in aka ce amanar Allah madaukakin sarki shine abinda Allah ya dora maka amana na bautar sa bautar da Allah madaukakin sarki ce kai masa wannan amana ce gadi da Allah madaukakin sarki ya baka na iyalanka da sauransu duk wannan amana ce sannan akwai amana ta tsakanin ɗan adam da ɗan adam shi ne amanar da wani zai baka tsakanin kai da shi to dukkan waɗannan abubuwa guda biyu allah maɗaukakin sarki a umarce mu da mu kiyaye su wa ada'uha ta matan ghaira manqusa malai ce da kuma kokarin bayar da ita wannan amanar a cike yadda aka bada ita ba tare da ta samu tawaya ba kada ka tauye komai daga cikinta sabi'an siffa ta bakwai alwafa'u bil ahadi shine cika alkawari wa adamil ghadari fihi da kuma rashin yaudara a cikin shi alkawarin da mutum ya dauka rashin saba alkawari da yaudara a cikin sa wannan ita ce siffa ta bakwai faminan siffa ta takwas ada'u shahadati duna ziyadatin alaiha aw nuqsanin minha aw kitmaniha malice shi ne mutum ya bayar da shaidar da aka buƙaci ya bayar idan ta kama amma duna ziyadatin alaiha ba tare da ka ƙara komai akan shaidar ba aunu kusanin min ha ko kuma ka tauye wani abu daga ita shaidar auki timani ha ko kuma ka ɓoye ta gaba ɗaya tasi'an siffa ta tarwata ita ce ta ƙarshe almuhafazatu ala salati shine da kiyaye salloli sai ce mawaƙituha abinda ake nufi da kiyaye sallah daga ƙarshe kamar yadda a jiya lokacin an ɗauke wuta kuma lokacin ya riga ƙure bai bayani akan wannan gaba ta ƙarshe ba abinda dai kawai na san na faɗa shine na ce Allah ya buɗe da sallah kuma ya rufe da sallah ko to amma kun ga a farko abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce shine allazina hum wallazina hum ala salatihim yuhafizuna ko a da'imuna wallazina hum ala salatihim da'imuna karshe kuma sai ce me me sai ce ayi karshe wallazi nam ala salatihim yahafizuna ko yawa to kaga akwai bambanci tsakanin muhafaza kiyayewa da kuma a ce da'imuna wanda suka dawoma akanta to shine na ga muku ta farkon ga abin da take nufi shine yin khushu'i a cikin zahirin ayyukanka da kuma batinin ayyukanka zahirin ayyukanka shine na gabbai batini kuma shine zuciyarka amma wannan malai ce abinda ake nufi da yuhafizuna shine aika kiyaye mawaqituha shine mutum ya kiyaye lokutan sallar wa arkanuha da kuma rukunanta wa wajibatuha da kuma wajibanta wa mustahabbatuha da kuma mustahabbanta wannan shine abin da ake nufi ma'ana ka kiyaye duk abin da yake da alaka da sallah aka ce mawaqitu a lokacin sallah lalle kai sallah a lokacin da shari'a ta aje mata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan Allah madaukakin sarki da yace ai sallah bai bar kowa yake yadda ya ga dama ba a'a sai da ya aiko mala'ika jibril ya zo yayi sallah da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a kowanne lokaci daga cikin lokutan sallah biyar dinnan mala'ika jibril ya zo yi sallah da annaba a lokacin sallar asubahi a zahar la'asar magariba isha diddan ya nuna masa lokutan sallar haka annaba kuma shi ma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nusar da sahabbansa lokutan sallah don su kiyaye to kaga ashe sallah tana da tsarin da ake so a yi ta a lokacin ba lokacin da kaga dama za ka yi ta ba to dole ne mutum ya kiyaye wannan kada mutum ya bari sallah ta zo ta wuce shi bai yi ta ba wannan kuskure ne babba sannan kuma mutum ya kiyaye rukunan sallah ya rukunan sallah su ne abubuwan da ba sa sallah ba ta tabbata sai da su abubuwan da sallah ba ta tabbata sai da su amma kuma ana yin su ne a cikin sallah akwai shurut akwai arkan shurut su ne abubuwan da suke duk ɗaya daga cikin su idan babu shi babu sallah amma kuma su suna zuwa ne kafin sallah su kuma arkan su ne abubuwan da suke zuwa baya a cikin sallar sannan su ma an babu su babu sallar gaba ɗaya idan ɗaya daga cikin sallar ta lalace gaba ɗaya kun ga shurut kamar me a bani misalin shurut kamar tsarki kamar alola idan baka alola ba za ka yi sallah shigar lokaci ina fata an fahimta idan lokaci bai shiga ba za ka yi sallah da sauran abubuwan da suke da alaka da wanda shi su ne shuruɗus sallah amma aka ce arkanu sallah kuma su abubuwan da a cikin sallah ake yin su kamar me kamar kabbara harama dan mutumin da zai fara sallah bai ce Allahu akbar ta farko ba ba shi da sallah saboda wannan rukuni ne haka nan karatun fatiha ko duk mutumin da bai karanta fatiha ba shi da sallah haka nan ruku'u ko aka sujjada da sauran abubuwan da malamai suke lissafa a matsayin arkan to waɗannan su ne arkan akwai bambanci tsakanin wajibat da arkan wajiban sallah su ne abubuwan da idan suka ɓaci a cikin sallah za ka iya gyara su da me da sujjada ina fata an fahimta yawa ita sallah ba ta lalace gaba ɗaya ba za ka iya yin sujjada kabali ko ba ka gyara su haka nan mustahabbatuha mustahabban sallah abubuwan da suke na mustahabbai to don mutum ya kokari ya kiyaye waɗannan abubuwan mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sharru ma fi rajuli mafi sharrin abin da ke tattare da mutum na dabi'a inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kana neman mafi sharrin abin da ke tattare da mutum na dabi'a shine shuhun hali'un shihun halibun rowa wacce ta kunshi kuma tsananin kwaɗayi da kai ƙara e shi ne halibun ga rowa ga san na mutane ga kuma raki duka gaba ɗaya haɗi to wannan matsala ce babba sannan abu na biyu annabi ce wa jubunun khali'un da kuma ragwanta aljubun shi ne ragwanta a ce mutum rago ne shi ne kun ga aljari'u shi ne mai mai ake nufi da aljari'u jaribi kun ga kishesa shi ne mai aljubun aljubun kenan shi ne ragwanta ya kasance mutum ba shi da jarumta kwata-kwata to khali'un kuma shi ne kamar zuciyar mutum za ta fito daga don khala'a daga cire wani abu daga cikin wani abu ne ma'ana kamar zuciyarsa za ta fito saboda tsananin tsoro idan ya ga abin da idan ya ga abin tsoro to shine da tsoro wanda yake kusan fitar da zuciyar mutum daga daga kirjinsa to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce wannan dabi'u ne da ba su da kyau ba a so mutum ya zama a rayuwarsa rago ne shi eh rago ne ba a san namiji da ragonta ba namiji da jarumta aka san shi tsoro na al'ada wannan ba ba laifi bane aka ce tsoro na al'ada shine irin tsoron da kowa zai iya tsorata amma abin da bai kai ya kawo bai rinka tsorata mutum wannan ba daidai ba ne gaskiya sai mutum yana tsoron kyankyasu yana tsoron kadangare yana tsoron kaza haka wannan duk abu ne da ya kamata a ji tsoronsu ko mutum da ya ɗan ji ƙar haka sai ga yana neman guduwa da sauransu ya kamata ka zamto mai jarumta ba ɗabi'a ce ta mumini ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin kitabul jihad babu fil jur'ati wal jubni kun ga ba babu fili jur'ati wal jubun babin da yake bayani akan jarumta da ragwanta sai aka kawo jur'a a kishiyar me aljubun hakan imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad musnad nasa imam al-baihaqi ya fitar da shi imam al-sheikh nasruddin albani ya inganta shi rawal imam ahmad rawal imam ahmad wa abu dawud bi sanadin hasan malati fa in takhallasa al-insanu min al-jaza'i wal hala'i idan Allah ya taimake ka Allah ya taimake mutum ya kubuta daga ragwanta da kuma yawan kai kara fataha ala nafsihi babas sabari wal farji sai ya bude wa kansa kofar cin nasara a duk abin da ya sa a gabansa wal farji da kuma kofar yayewar duk wata musiba da Allah ya jarabe shi da ita idan Allah ya taimake ka ka iya sawa kanka waɗannan ɗabi'u da muka karanta Allah ya taimake ka karaba da yawan kai ƙara da raki to sai kuma wasu alkhairai guda biyu su same ka na farko shine zaka rinka cin nasara a duk abin da ka sa a gaba da izinin Allah duk abin da ka sashi a gaban Allah da Allah zai baka nasara akan sa nabi kuma shine duk wani bala'i da zai kan maka duk wani bala'i da zai da zaka shiga cikin sa babu dadewa insha Allah ta'ala za ka fita daga cikin sa idan ma baka fita daga cikin sa ba za ka ga abin baya damun ka eh shi sa wasu zai kai mamaki ga gaga wani abu babba ya same su amma sai ga ko a jikin su idan da wani ne sai ga sai ga shi yana garin asibiti a kwance sai ka za an ce ga wani ya asarar miliyan 100 amma yana ta dariya abin sa ba ruwan sa yana tarka da mutane sai ka ga kai ni ne a ina ganin asibiti to irin waɗannan irin wannan irin wannan abin ake so mumini ya zamto ya kasance ka miƙa labarin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan abin da ya kwace waye baka dama shine so da ka ba hanyoyin da ya kamata idan misali a ce abu ne da ya kamata a ce ka dau mataki na shari'a ka dau mataki na shari'a idan mataki idan abu ne da ya kamata a ce ka dau matakin barwa Allah asara ce to ka barwa Allah ba tare da ka ji kana ta kai ƙara ba ka sa zuciyarka damuwa sai kaga wani irin wannan an ce zuciyarsa ta buga Allah ya tsare mala yace walidhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace as-sabru diya'un shi hakuri haske ne shine hasken da yake haskaka zuciyar mutum ya fita daga kunci da damuwa shi yake haskaka mutum gaban sa ya rinka ganin abin da ya kamata ayyudhi'u lil insani ya ce haske shi ne abinda ke haskaka wa ɗan adam fi zulumatin shiyarati da a cikin duhai na rudewa shi ne alshiyara rudewa kenan liyar alfarja tsadiq raba domin ya ga lallai fa ga yayewar musibarsa ta kusanta wal mishnatu qadin kashafat jarrabar da Allah madaukakin sarki ya masa tana dab da yayewa ita ma wal ghummatu qadin jalat hakanan bakin ciki da damuwa da yake ciki ita ma ta yayi duk ma'anarsa da yan uwa alkashafu da da kalmar injala kusan duk ma'anarsa da duk yayewa suke nufi malai ce wasabru anwa'un shi haƙuri nau'i nau'i ne kala kala ne fal awwal haƙuri na farko sabrun alal masaibi wal balaya shine haƙuri akan wasu musibu da bala'i da suke samun mutum na yau da kullum kenan sawa'un kanat fil jasadi malai ce ko dai ya kasance a gangan jikinka ne rashin lafiya ne ko ciwo ko hadari ko wani abin da ya taba lafiyar jikinka aw fil ahli ko abin ya taba iyalinka rashin lafiyar iyali ko mutuwarsu ko wani abin da ya kama da haka wal waladi da ya'ya aw fil mali ko kuma abin dukiyar ka ya taba aw gairi zalika ko kuma wani waɗannan daga cikin abubuwan da mutum yake a na kusa da shi ne nashi ne dab da shi to idan abu ya taba ka ko ya taba iyalinka ko ya taba dukiyarka duk wannan musiba ce ta musamman da Allah madaukakin sarki jarrabe ka da ita dan ya ga yanayin hakurinka zaka jure ko ba zaka iya jurewa ba malai ce fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ce yaqulu Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa mali abdil mu'min indi jaza'un bawa na mumini ba shi da wani sakamako a wajena idza qabab idza qababtu safiyahu min ahli dunya idan na dauke masa wani masoyinsa as-safi shine kamar wani tataccen abu haka ma'ana abinda kake sansa kake jin sa a ƙasan zuciyarka Allah ya ce idan na dauke masa shi daga cikin ahalinsa na duniya daga cikin iyalinsa na duniya wanda yake tare da su sun mahtasabahu sannan sai ya haƙuri ya nemi ladansa a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce babu abin da zan bashi illa aljannati sai aljanna eh yan kun ji wannan bisharar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kudisi Allah madaukakin sarki da kansa yake faɗa duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da wani abu na duniya wani masoyinka a duniya da kake so kake kaunarsa sai kai haƙuri kame da kame da al'amarka zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ce babu abin da ya dace da kai sai ya baka aljanna Allah ya ba mu ikon haƙuri wannan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabur riqaq babu al-amal alladhi yanbaghi bihi wajha Allah babin aikin da ake neman fuskar Allah da shi aikin da ake neman ya yarda Allah madaukakin sarki da shi وعن أنس رضي الله عنه قال هكذا ما ليس أنكر حديثي دق أنس أم مالك ألا قارى ما سيردا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس أم مالك يتناجى أن بإرادة أمنتي سكارة تبت أغريشينا تيوا إن الله عز وجل قال الله مأوك كين سركيتي شمال ونا ديسيني قدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر الله يتي إذا نجر باوانا da masoyansa guda biyu sai ya haƙuri ma'ana na ɗauke masoyansa guda biyu sai ya haƙuri a wattuhu minhum aljanna ni kuma sai in musanya masa su guda biyun da na ɗauke haƙuri da aljanna da na ɗauke masa masoyansa guda biyu ya haƙuri ni kuma sai in bashi ne sai in bashi aljanna me ake nufi da masoyansa a nan wajen eh me ake nufi da masoya idanuwa idan Allah ya ɗauki idanuwan mutum mutum yana cikin gani kawai sai ya daina gani akwai idan mutum dama can baya gani wannan akwai ɗan sauƙi-sauƙi ko a ce ka saba ganin duniya kuma ka daina ganinta wallahi akwai tashin hankali sosai sosai akwai tashin hankali to amma dai zamani dai irin na yanzu da kallace-kallace yawa idan da ba don makatan babu kyau ba haɗa sai mutum ya roƙa idan ba don makantar ba abu ne mai daɗi ba wallahi zamanin yanzu da yawa wasu daga cikin idanuwan su za su kai su ta jahannam Allah sai ga idanuwan ba su da amfani wani lokaci Allah madaukakin sarki ya samu dace to don mutumin da Allah madaukakin sarki ya dauke idanuwansa ya jarrabe shi da makanta yayi hakuri bai kai ƙara ba to Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon idanuwansa ya dai karba shi kuma zai bashi aljanna sai mala ya ce yuridu ainai abinda yake nufi da habibatai shine ainai idanuwansa guda biyu saboda ido yana ɗaya daga cikin gabbai da suke mafiya mahimmanci a cikin jikin mutum kun san hatta a babin kisafi da diya a littattafan malaman fikihu akwai abubuwan da idan aka raba mutum da shi to kusan diyar rai ake bashi kusan diyar rai ce babu ka abinda ake bashi daga ciki akwai idanuwa idan ba ya ce wa rashin ido mutuwar tsaye haka ne ko? to Allah madaukakin sarki ya samu dace amin wannan hadisi shi ma rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da shi wa an abi sa'id wa abi hurairah radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga abi sa'id al-khudri da kuma sahabi abu hurairah Allah ya kara musu yarda daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce ma yusibul muslimu min nasabin babu abin da zai samu musulmi na wata wahala wala wasabi ko wata cuta wala hammin ko bakin ciki wala huznin ko damuwa wala azan ko wata cutuwa ta same shi haka ce al'aza shine cutar da za a yi maka kamar a zage ka ci maka mutunci wannan al'aza ake kiran shi ina fata an fahimta galibi kuma za a yi bayani game da cutar da ta shafi gangan jikin mace sai dai a kawo lafazin almarar ko abdurru an nemar saniyar burru an ta arhamar rahim ko a ce abdurru ko a ce almarar amma al'aza galibi ana bayani akan a taɓa mutuncin mutum ko a cuce shi kamar yadda annabin Allah yake cewa lima tu'zuna ni ko wa qad ta'lamun ai ba dukansa suke ba banda suke masa shine bakan magana suke gaya masa wala adan ko ka samu wata cuta wala ghammin ko wani kunci duk babu yadda za a yi waɗannan abubuwan ya samu mutum sai annabi ce hatta shaukata hatta ne kaya eh hatta kaya da mutum zai taka ko sarƙe da zai shiga hannunka ko shiga kafarka yushakuha da mutum yake taka shi illa kaffara Allah biha khatayahu fa sai Allah ya kankare maka zunubinka da waɗannan abubuwa amma fa 'yan uwa da sharaɗi fa sai ka yi haƙuri sai mutum ya yi haƙuri duk yadda bala'i ya kai bala'i ka yi raki ka nuna fushinka ga Allah maɗaukakin sarki wala ba za ka samu ladan nan amma hatta ɗan ciwon kai da za ka ɗan ji ya zo ka sha magani wannan wani abin da kai ne mara kyau Allah ya kankare maka zunubinsa yan uwa hatta bakin ciki da wani zai kunsa maka ka fito ko wani dura maka ashar ko ya zage ka ko ya maka wani abin da baka ji daɗi ba ba da haƙƙin ka baka jiran ka ya ɓaci yan uwa wannan ɓacin ran naka wallahi wani zunubi Allah zai kankare maka kana cikin tafiya ka ɗan yi tuntuɓe da abu haka ka ji ciwo baka ji ciwo ba ka ɗan ji zafi ka tsaya ka duba wajen ka ci gaba tafiya shi ma zunubi ne Allah zai kankare maka ashe kun ga yan uwa da sharadin idan mun yi haƙuri kullun a cikin me muke kankara zanibi muke sharadin da shine sai mun yi haƙuri sai kai haƙuri idan mutum bai haƙuri ba shi da komai a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito malai ce walakin hadha al-ajr sai dai shi wannan ladan inna ma yakunu lis-sabirin kadai yana samuwa ne ga masu haƙuri duna ghairihim banda wasunsu wa bihadha yu'lamu anna al-bala'a da wanne za mu san cewa hakika shi bala'i min Allah wanda yake zuwa daga Allah madaukakin sarki khairun wa minna alkhairi ne kuma da baiwa baiwa ce shi sa abinda za ku gane cewa jarraba da Allah yake wa bayi alkhairi ne baiwa ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gashi a gare shi sai ashaddu nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa cikin fadawa cikin bala'i da jarraba da shiga cikin musibu su ne annabawan Allah me yasa saboda Allah ya girmama ladansu sai ce sannan sun mal'amsal fal'amsal sannan wanda suke kusa da annaba wajen aiki da bin Allah maɗaukakin sarki sai kaga jarabar da za a yi masa tafi wanda bai kai shi ba annabi ya ce yi talal mar'u bi qadri imani kowane mutum ana jarraba sa ne gwargwadon imaninsa wanda aka ga idan aka jarrabe shi zai iya haƙuri sosai sai a jarrabe shi da abin da yake babba amma wani idan aka jarrabe shi da irin wani sai ya rinde ba addini to sai a jarrabe shi da na ƙasa ƙasa amma fa sai an jarrabe shi ba ba za a baka haka ba a hasiban nasu ayi turaku ayi qulu amanna wa hum la yaftanuna ba za ta yi ba wallahi sai an jarrabe ka eh sai an jarrabe ka dole to gargwadon jarrabar ka shi sa wani sai ka gana da ya fita daga cikin wani bala'i sai ga ya fara fada wani yana gama wanda sai ga ya fada haka rayuwarsa to irin wannan idan yayi hakuri ya jure wallahi ba karamin rabo zai samu daga wajen Allah madaukakin sarki ba Allah ya samu dace wannan hadisi rahul bukhari bukhari ya fitar da shi wa qala aidan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna izamal jazaa'i ma izamil bala haqiqa girman sakamako da Allah madaukakin sarki yake bawa mutum ma izamil bala'i yana tare da girman bala'in da aka jarrabe ka gurgudan girman ladan da Allah zai baka gurgudan girman bala'in da aka jarrabe ka da shi idan bala'in ka karami ne sai ka samu lada dan karami idan bala'inka babba ne sai ka samu lada mai babba wa inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki idza ahabba qauman idan ya so wasu mutane ibtalahum sai jarrabe su ɗan uwa kun ji idan Allah ya so ka sai jarrabe ka ma'ana mutum ya zauna shi kwata kwata ba a jarraba sa wannan Allah yana san sa kenan an fahimta ya uwa kwata kwata ka zauna Allah baya jarraba ka eh mutum ya ce ai shi rabarsa da rashin lafiya ya fi shekara biyu ko ciwon kai baya yi anya ya kamata ka je ka tuhumi kanka to amma idan ma baya ciwon kan za ku ga Allah zai iya jaraba da wasu bangarorin ko ko ta asara ko ta wani jaraba kuma ta kasance akan iyalinsa ko wani abin da yake makamancin haka famar rabiya falahur riba duk wanda ya da abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shi falahur riba to zai sami yardar Allah madaukakin sarki yana da yarda daga Allah madaukakin sarki wa man sakhita wanda ko yayi fushi yayi taraki falahu sukhtu to yana da fushi shi ma daga Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga sahabi abu hurairah yace hakika annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ma yazalu albala'u bil mu'mini bala'i da musiba ba za su gushe ba ga mu'mini wal mu'minati da mu'mina mace fi nafsihi aransa wa waladihi akansa da ɗansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalƙa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atu har sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ba shi da zunubi ko ɗaya haka annabi ce khati'atun ya kawo shi bin nakira ba shi da kowane irin zunubi haka Allah zai tajarrabaka zai tajarrabaka sai kawai gari ka je lahira kai ta kai aika aika da yawa a duniya sai ka neme su ka rasa duk Allah ya share maka suna ina sun tafi tare da wannan bala'in da Allah ya jarrabe ka da shi ashe in dai haka ne yan uwa mutum zai samu aljanna kun ga jarraba jarraba abu ne mai kyau kenan ko tare da cewa fa ba a cewa Allah ka jarrabe ni ba a yi an fahimta yan uwa ba a cewa Allah ka jarrabe ni Allah ka dora min masifa a'a ba a yi ba a yi wannan ba daidai bane haramun ne annabi ya hana ke annabi ya taba zuwa ya duba wani mutum yana ba shi da lafiya sai ya same shi ya kanjame ya rame ya motsi ba yadda yake annabi ya ce me yake damun ka ya gaya masa ya ce ya rasulullah gashi nan dai sai manzo Allah ya ce shin akwai wata addu'a da kake yi ne sai ya ce ai cewa nake ya ubangiji duk bala'in da zaka yi min da azabar da zaka yi min a lahira Allah ka yi min su a duniya na huta sai annabi ya ce kai ba za ka iya ba wallahi ce ba a faɗa ka ba za ka iya ba ka roƙi Allah afuwa Allahumma inni as'aluka al'afiyata ka roƙi Allah afuwa ba ba a yin wannan shi sa kan ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai la ta tamanno liqa'al aduwi kada ku rinka fatan haduwa da abokan gaba wannan daidai yake da ka rinka cewa Allah ka dora min masifa Allah ka dora min bala'i ko Allah ka jarbe ni ba daidai bane amma abin da ake so idan Allah ya jarbe ka sai kai me sai kai hakuri eh kada ka roƙe ta amma idan ta zo sai ka me sai kai haƙuri shi ne abin da ake bukata yan Allah maɗaukin sarki ya samu dace za mu dakata a ta ɗaya sati mai yau sai mu tashi ta biyu a cikin nau'o'in haƙuri insha Allah ta'ala wannan mun ji bayani akan haƙuri na'am sallam na'am gaskiya ne ban karanta shi ba ko haka ne nima akwai sha'anawa mai yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake nufinsa da alkhairi yusib minhu sai Allah shafe shi ya taba shi da wani abu na bala'i shi ne abin da hadisi yake cewa wanda duk Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya shafe shi da wani bala'i rashin lafiya asara da sauransu yadda Allah ya ce idan yana yana nufin mutum da alkhairi sai ya sanar da shi addini to wannan kuma idan Allah yana nufin mutum da alkhairi sai ya shafe shi da bala'i da musiba inda za ka gane falalar me kenan musiba idan ta samu mutum ya haƙuri ya jure Allah maɗaukakin sarki ya samu dace in kuwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana akwai wani ɗan uwa da ya rubuta takarda ya ce da Allah yana buƙatar addu'o'i a wajen ƴan uwa saboda wasu abubuwa da suke gabansa da ya sa a gaba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da su idan kuma akwai matsala a ciki Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa da matsalolin to muna addu'a Allah subhanahu wataala ya datar da kai ya kuma sa ka samu abin da kake bukata dukkan yan uwa da suke da bukatar addu'o'i da yawa Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu da alkhairi gaba daya Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum